الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدلنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من ساكدا و wannan halka ta mu mai albarka don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh wato littafin matnul waraqat fi usulul fiqh na imam al-haramaini al-duwaini radiyallahu anhu wa ardahu wadda idan ba manta ba wato yau yau rana ce ta lahadi daidai da shida ga watan sha biyu 2015 wadda in ba manta ba mun tsaya muna cikin babin al'am wal khas mun tattauna akan al'amu daidai gwargwado mun shigo al-khasu inda muka yi bayanin shi khas yana zuwa ne don ya taƙaitawa al'amu faɗi yawanci al'amu ya game komi da komi ya yi naso ta ko'ina ma'amma shai aini fasa'ida abinda ya game abu biyu ne zuwa sama da biyu ba za a ce ɗaya ake nufi ba alhassu kuma fa yana zuwa ne ya rage wa amun ɗin ƙarfi ko wal'asiri inna linsana lafi khusri haka ne Allah ce ina rantsuwa da zamani wal asr ina rantsuwa da zamani innal insana lallai mutum mutum dan adam lafi khusr yana cikin asara wannan me eh dukkan dan adam lallai yana cikin asara me kenan amun maza maza sai Allah ya kawo taksisinsa ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wayannan in ka dole sai ka cire su a ciki fada cikin asaran illal ladina amanu wanda fa wanda suka yi imani kaga dukkan wani mumini an cire shi musulmi mumini kakkaf an cire shi a cikin nan banda shi a cikin asara illal ladina amanu wa amilu salihati dama yawanci amanu yana zuwa ne da amil salihati imani da ake mai kyau sai wanda suka yi wannan sifa na ɗaya kenan wata wasau bil haqqi haka nan wanda suke wasici da yin gaskiya in ya ga za a yi rashin gaskiya yanzu zai zai faɗa ma wani wani ka ji tsoron Allah wani wannan lamarin babu gaskiya ciki kar ka shiga kar ka sa kanka kaza kaza wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr sannan kuma suka yi wasiya da a yi haƙuri wasici da yin haƙuri duk lokacin da aka ga wani zai rashin haƙuri za a mai bayani cewa ne kai haƙuri duniya ma mene ne kaza kaza kaza kaza masu yin wasiya irin wannan wasiya su ma sun fada cikin wanda aka keɓe ma'ana wannan bayanai da aka yi na baya shi yake rage faɗin a umumin can na farko an fuskanci wannan zancen ko bayani so amma wannan kaga ai da yake ya ce abun biyu ne in ka lura muttasil da munfasil muttasil khas muttasil shi ne wadda yake zuwa aya daya misali ayan ta faɗi umumi ta ita da kanta kuma ta yi takassusi akwai kuma wanda yake zuwa munfasil wanda za a ga an yi amun a wannan aya amma sai ka tafi wata aya can sai ka ga an yi takassusin a can an gane bayani wannan ayan ta yi bayanin abu bisa umumi ta gama amma ba a wurin aka zo aka ce eh, bandawa ne bandawa ne fa sai ka je wani wuri daban sai ka samu Allah ya yi takassusin abu an gane bayani to shine mun fasil na yi bayani a sati muka zo muka karanta istisna'i yana cikin abinda ake mai gane kususiyya kaman misali da muka yi in ba ku manta ba eh, da muka ce um, eh, sa'akrimu tullaba illa zaidan misali zan girmama ɗalibai kakaf ɗinsu sai dai zaidu shi kaɗai istisna kenan kaga harfu istisna inda ya zo nan ya nuna kus- eh, an kassafe zaidu ɗalibai ka dukkansu zan girmama su kuma ya gama kowane irin ɗalibi ɗalibin nan babba ne ɗalibin nan yaro ne ɗalibin nan mace ce ɗalibin nan eh, ɗalibar eh, ɗalibar nan mace ce ɗalibin nan namiji ne dogo ne gajere ne fari ne baƙi ne ya shiga dai kawai tun da kace illa kowa ya shiga amma ya kazo kace illa zairan kaga zaidu ban da shi in an zo karramawa dole zaidu zai zai ja gefe saboda ka cire ka ce ban da shi ka yi kassafe shi a cikin umumin da kai ko mun karanta ai a baya in ba manta ba ko kuma misali eh, ko kuma ja alƙaunu da illa zaidan shi ne misalin da na muku ko dukkan mutane sun zo sau- saura zaidu shi kaɗai ne bai zo ba Ka kowa ya ji kace ja alƙaunu dama ana jiran mutane mutanen sun zo sai da sai ya ji sai ya ji- sai aka ji an ce illa zaidan sai zaidu shi kaɗai ne bai zo ba mun dai gama misalin wannan ko kuma eh, muttasilan bil kalami ya zama ah, ya haɗu da magana kuma kare a- ka- ka ce zan yi kaza misali sai daga baya bayan awanni ka ce amma fa ba- banda kaza fa sai a a ai ka riga ka yi alkawari ka ce za ka yi kaza ka ware wani a cikin misali ko kuma a a lokacin a haɗa shi da magana ai mun karanta wannan haka koran zuwa wallahi in Allah da gobe wallahi gobe zan baka kaza tunda ya zo gobe ne kace insha Allah sai ya ce ma wani ne lafiya ko kace insha Allah ya ja jiya ba na ce zan baka riga ba eh insha Allah to to in Allah ya so to Allah bai so ba sai ka yakuri ha sai ka faɗa tun jiya insha Allah zan baka riga shikenan baka wahal da kanka ba in ya zo ta gagara samuwa shikenan da aka datse abin da insha Allah bai isa ya ce ma kaza kaza ba amma ka ce wani zan baka riga sai ka shiru to fa dole sai ka bashi rigar nan wasu malamai sun sauwaƙe suka ce kafin a tashi a wurin sai ka ce wane fa insha Allah in ba a tashi a wurin ba wasu malamai suka ce yayi amma in an riga an bar wurin ko shi ya bar wurin ko kar kai ka bar wurin daga baya kuka haɗu ka ce kai fa insha Allah ne insha Allah a da maganar da na faɗa mana ɗazu na riga to bai yi ba bai yi ba sai dai in kuna zaune a wurin majalisin kana iya eh, sake canjin abin nan giya ba ba laifi in ji wasu malamai to mun dai misalin wannan duka ko mun ce ana iya taddimi na eh, mus- mustasna alal mustasna minhu ko kamar yaya kenan Hmm? na ce ana takdimin mustasna akan mustasna minhu kamar yaya na ce Hmm? Hmm? to mu je dai kawai aha mhm amma dai ya kamata a yi misali ya fita ana takdimin mene ne muka ce don kar ba ku gane shi ba kuma ya zama ta ina ina wurin yake ne ka aha muje muje ya juzu mene ne an yuqaddima menene al-mustasna aha wa yajuz li an yuakhira an al-mashrut wa yajuz an yuqaddima an al-mashrut ba shine ba ko ba ka bane yani shine ai ya halatta a jinkirta mustasna ya daga mashrudi ya halatta kuma a menene a kaddamar a fara da shi kamar yaya a ranar da misalin da gashi nan misalin da na muku in ja aka abu tamimin fa akrimu banu tamimin kai fa akrimu banu tamimin in sun zo maka ka girma masu in ja aka ka za fara da mai sharaɗi bai zuwa ƙarshe ba akwai su ba misalai akwai su da yawa ba wai wannan ɗin kaɗai ba ne da mai mana zuwa zai kawo mana wani Allah yana cewa misali walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad an gane kaga menene sharadi ya zama an jinkirta shi anan ya zama can karshe kaga misalin da na baku in ja a banu tamimin ba a grebin in sun zo kaga sharadi shi ya zo ne a farko in banu tamimin suka zo girmama su nan kuma aka ce walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matanku ƙurani ne ma wannan kuna da rabin abinda matanku suka bari sai aka ce illam ya kulla hunna waladun sharadi in ba su dada ba fara da sharadin aka ce illam ya kull lil azwaji kunna eh lil azwaji kum waladun falakum nisfu ma taraka ko taraku a'a ya ga fara da walakum nisfu ma taraka azwajukum illam ya kulla hunna waladun kaga sharadi ya zama me ya yi ta'akhuri can ƙarshe aka bar shi ya fita yanzu kan aiko tun da misalin da ƙur'ani ya fi gwari-gwari an gane bayanin sharɗin ya zo can ƙarshe sai kuma me to akwai kuma inda ƙur'anin ne ya zo da shi sai ya kawo misali sharaɗin a farko shi ma mashirut din a ƙarshe kamar ina yauwa haka nake so a yi wannan wannan ai sharaɗin ne ya zo irin wanda na ja yanzu ne mala ko kore in ja kun fasikun bi na bai fata bayyano gaskiya ne yayi yayi sound misalin tayi tayi kaga ya da zina amanu in ja'akum fasiqun bi nabai sharadi in har wani fasiki wanda ya kauce hanya ya zo muku da labari Allah ce fa ta bayyana ku yi bincike ba ce ya yi da zina amanu fa ta bayyana in ja'akum bi in ja'akum fasiqun bi nabai ba ko to ga wani ma wanda ya fi fita ake fiye da wannan naka Allah ce wa in kunna ulati hamlin menene fa an fi kuwa hinna hatta ya za'ana hamla hunna an gani in ka saki matarka tana da ciki to za ka yi ta ciyar da ita har ran da ta aiki hukuncin ciyar da ita bai faɗi a kanka ba duk da ka sake ta kai za ka yi ta ci da ita har sai ta aiki an gane bayanin kuwa ba ya ka ce iyayenta ne za su ci da ita ba o'o kai yana wuyanka malam za ka ci gaba da riƙe cinta da shanta har sai ran da ta aiko wa in kunna ulati hamlin kaga sharɗi ya riga zuwa ko wa in kunna ulati hamlin to a takaice mu je dai kawai mu ce wato na ɗan kalli baya ne saboda mu dan gama ko dan dada gane shi sosai sosai ko ah ban warware mana akwai wanda ban sake warware shi ba shi ne wannan ko wajiz abin nan menene menene wajiz taqdim al-istithna ala al-mustafna min wajiz istithna min al-jins wa min ghayri yawa shine na karshe ana ai sake ribas ne a shi kuma a tabe kire na gani ya halatta istisna'i daga jinsi istinza'i daga jinsi shi ne wanda na muku bayani ja'a dullabu illa zaidan kaga yi a dullab jinsi ne haka ne ɗalibai ai sun haɗa da yawa manya ne ƙanana ne ɗaliban na boko ne na addinin musulunci ne duk ya haɗa to a cire wani daga jinsi wa'inda aka ce sun so ɗin shine zai ko mun yi wannan misalin ko ja al-fuqaha'u illa zaidan ja al-fuqaha'u illa zaidan misali a cikin malamai zaidu ne kawai bai zo ba malamai sun iso amma zaidu ne dai bai iso ba misali to a takaice dai mu shiga kai tsaye wannan karatunmu na yau wal muqayyadu bis sifa shine karatunmu na yau ko nan za mu daura haka nan akwai muƙayyad wanda yake zuwa da ta'idi ya rage fawa ko faɗin amun amma an ƙayyade shi da sifa ne wata irin sifa yana nan shi ma a shari'a ko addini kamar yaya kenan sai ya ce wal muƙayyadu bi sifati menene ne ku haska da kyau mana ku duba mene ne aka ce almene ne an gam ai mi ande mi ande mulma gol ma san gol ai aba Allah nanna mi ande dai ko dai kama ka samu irin wannan din ne original din a ba shi ba kuma ba kai kan wancan wanda aka yi photostat daga baya ka yi watsi da shi wani har yau ka gagara sayan wannan ne ba wani garanti ba wani garanti ai haba wal muqayyad bi sifati da muqayyadin da aka kayyade shi da sifa wata irin sifa yuhmalu alayhi al mutlaq wato ana ɗaukansa ne a bisa mutlaki to wannan ba ya faɗaɗa maganan ne magana ce mai faɗin gaske in aka zo da wata sifa ta umumi sai aka ƙayyade da wata sifa to ana ana wato ana ɗaukansa bisa mutlaki ne kamar yaya kenan in ba bayani wannan ba abun da zaka gane har duniya ta tashi har ma ya bayyana amma amma bayani wallahi sai ka ga ya fita warwara wal muqayyadu shi muqayyadi da sifa yuhmalu alayhi al mutlaq ana daukan mutlaki a kansa as azin yaya kenan bismillah tafi alaruwa to misali Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu anan ya ce kan raƙabati ƙuyi bil imani fi ba'adul mawada kaman wuya yanta wuya kan raqabati kaman yanta wuya Allah ya ce yanta wuya quyyidat an kai an yi mai kaidi bil imani sharadi sai mai sai mu'mini fi ba'dil mawadi aw in su gudan Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan qada'an fa tahriru raqabatin mu'mina an gane wanda ya kashe mumini cikin kuskure ya yanta wuya ya yanta wuya amma mumini ya yanta wuya mumini ko fatariru raqabatin sai aka kayyade raqab din raqaba din dole sai mumini aka kawo kaidi aka daure shi da shi don ka yanta ba yahude wanda ba mumini ba bai yi ba an gane shine shine ake magana a nan guda sai ya ce meto wa utlaqat fi ba'd al mawadi a wani wurin an yi itlaqin sa kawai an ce sai aka yi itlaqin sa aka ce kawai ka yanta wuya kamar ina eh kamar ina aka yi itlaqin sa ba ce kawo sharadin mumini ba misalinsa shi ne ga yi nan a cikin suratul mujadala ga shi nan abin nan wallazi ne zaharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummati nummahatuhum ila allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli yadura والذين يظهرون من نسائهم ثم يؤذون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا kaji Allah ce fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa kawai ba ce fatahriru raqabatin mu'minatin ba ba kayyade ta da cewa sai mu'mina ba ke yan wannan aya tana gwada in har mutum zihari yayi kamanta matarsa da da uwarsa to zai yanta koyan gace kadai babu sharadin wai sai mu'mina ko kuma wani abin nan ko ko kirista ce in koyan nasa ce in wuyan nasa ne bawansa ne zai yanta shi kawai a wannan aya ko haka suratul ma'ida nan ma maganar kafara din nan da aka yi idamu asharat masakin min awsat ma tukimuna alaikum aw kiswatum aw tahriru raqaba nan ma kaga da aka kawo sai aka bai shi a sake itlaqi aka yi kawai ba sake ba aka wawaita ko ba kayyade cewa mumini mumini ba za a yanta wurin wurin kafara ko to wannan hukunci shine anan muke fitarwa shine aka ce maka raqabati uyyidat bil imani fi ba'd al mawadi kaman dai yanta wuya an kayyade shi da imani a wasu wuraren wa utliqat fi ba'd al mawadi' wani wurin kuma sai aka wawaita aka yi sake ba kaidi ba cewa sai wato mumin anan shi anan nashi ra'ayin yace fa yu'malu al mutlaqu ala al muqayyad kullum ana daukan mutlaqi ne akan muqayyadi an gane shi a nashi fa haka ya dauka ana daukan mutlaki alal muqayyadi yanzu misalinsa kar ka wuce tukun na malam ai bai na san ba ku gane ba tukun na sosai kai ba dauko misalin da kullun zaka ji maulan mushi yana kawo wannan misalin babin usulul fiqh ne Allah Allah ya gaya mana a Qur'ani cewa abin nan aha maganan abin nan dai yanke hannu na barawo azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin a akwai asariqu wasariqatu barawo kai asariqu wasariqatu faqda wa aydihuma barawo namiji da barauniya ta mace a yanke hannayen su ko ina ne za iya ina za a yanke iya ina ne wannan an kayyade an ce a yanke hannu to daidai ina wani gomaru in an zo yanka hannun ta ina za a yanka gofat daga balbe haɓi kallo da haɓi kallo da kai lafu lalle wannan wannan eh shine zai zama mai shari'a a doron duniyar nan ai mutane sun shiga uku kai wani ita magofa kawai ai tsananin naka ya yawa mana ba wani musamaha ko da ke dama sunan sunanka suna yana tasiri eh aka alƙaji yake yace ya inna ma masaluka ya umar kama sali nuhin qala rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dajjaran innaka itazarhum yubillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ce misalin ka ya umaru in ji annabi yake gaya sai na umar lokacin da ya nemi shawarinsa akan wayan da aka kama fursunonin yaƙi ya ce ya za mu yi da su shawara sai na umar ya rasu lai mu fiffille kayukansu kawai ƙasa ta yi ƙamshi da jininsu ta cire kayukansu duka kawai mu tuge kayukansu ƙasa ta yi ƙamshi da jininsu musulunci ya ci gaba shi ne annabi ya ce ina ma masaluka ya ba bayan ya nemi shawarin sai na bakar ya ce ya rasulullahi dangin dangin mu ne dukkan su dukkan abu larabawa ne dangi mu sallame su mu yanka musu fansa kowa ya fanshi kansa wataƙila nan gaba su musulunta su gane ka da mu yi hakuri mu su ba da fansa kawai a sallame su wataƙila mu samu wanda za su so su riƙe addinin nan su ƙarfafa su kai shi da ba ba tsammani kuma hakan akai hakan akai shi ne annabi yake cewa kai kuma ina wasu ka ya ababakrin kai kuma misalin ka ya abubakar kamar misalin annabi ibrahim ne da kuma annabi isa in tu'azzibu fa innahum ibaduk Allah in kai musu azaba bayin ka ne in kuma ka gafarta musu dama mun saka kai mai gafara ne ya Allah mai tausayi ne kai ya Allah sai ya buga misalin su to shi ne wannan umaru kuma a cire hannun kawai duka a tuke hannun kawai sanda ya sa shadda ma ba sa sauti kawai to a takaice da aka ce wasari wasari a tufa ɗau idea ma a yanke hannayensu to kaga sai malamai suka yi ta kai ruwa rana tunda mutlakin umarni ne a yanke hannayensu kowa da yadda ya fahimta imamu maliku radiyallahu anhu ya ce shi a wurinsa ya wuyan hannu za a yanke aka ce ina dalilinka ya ce ai duk inda ubangiji ya kira hannu bai kayyade ba ya yi shiru to yana nufin wuyan hannu ce mai hujjanka mai hujjanka ce kwarai da gaske haka ne kwarai da gaske sai ya ta kawo dalilansa ya yi sardi na dalilansa cewa shugaban halitta annabi muhammadu sallam har wurin abin nan ma haka ya bada misali wurin taimama ko ku taimamu sai dan tsayi ba famsahu famsahu menene wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum min aga wa aydiyakum min din nan shi ma yace iya nan ne iya nan ne shikenan an gama tunda ba a yi kaidi ba annabi nan ya yanka nan ya yanka shi ya za hujja duk inda ya ga inda duk aka ira hannu ba a faɗi kaidi ba kawai wuyan hannu ne suka yi ta kai ruwa ranar da almajirinsa shafi shi kuma ya ce a'a shafan dole ne a yi nan shi kuma saboda ai an rasa alwala ne za a yi ta yiwa daga alwala kuma nan shi ne farilla zuwa nan malik ya ce a'a shafi ai da saboda ka gaji alwala ne me yasa ba a ce a shafa kayi ba me yasa ba a ce a shafa kai me yasa ba a kawo ma maganar kafa ba a taimama kwata kwata iya hannu da fiska kawai inda gadon wancan yayi sai wannan zaman kansa yake to a takaice dai kamar yadda muka saba faɗi a tafsiri mun taɓa karantawa Dawud ibn Ali az-Zahiri shi kuma da yazo kawai sai tafi da ra'ayin Umar kawai yace ayin Allah ya faɗi hannu yayi iyaka to ya futar da mu ya gaya mana inda zamu yi kamar wanke hannu zuwa tsugurguma da nassin Qur'ani ya nuna mana ko in kuntu idza kuntu ila salati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi dai ce ila al-marafiqi kar mu wuce shi ya faɗa wa arjulakum ila al-ka'bayn mu tsaya a gurin shi ma yace amma da ya zo ya ce hannu ya yi shiru bai ce mana iyaka ba ai mun san iyakan hannu mun san iyakan hannu sai ya tafi da umaru kawai ko kuma mu ce umaru ya tafi da shi kai ya umaru bai sa ya wudu zahiri ya to ya tafi da shi ba umaru ya tafi da shi ya ce kawai har hamata in ka tashi ka shafo har hamata tunda ka san iyakan tunda bai faɗi iyaka ba ka san iyaka kai dai shafo har hamata kawai to haka kuma masa basa take har gobe in za ka yi shafa da in ka kamo daga nan sai ka kawo nan sai ka juro karkashin hamata ka yanko ka yi kasa a da wani sai kowar take ba wani kawala ta yi alayi halidai wannan shi ne a takaice amma ba ko ina ba ne wannan maganar nasa za ta yi aiki a lura da kyau wai rumalul mutlaq alal muqayyadi ba ko ina za ta yi aiki ba ba ko ina bane don wani wurin kam in kai za ka kwanci ki tabbas akwai inda za a yi shiru in ka in ka dauke shi ko a kayyade ka dauke shi a umumi ko a umumi ka dauke shi a kaidi za mu dai yi bayani ku dauke shi kadan kadan din mun zo nazmi za mu faɗaɗa bayani sosai insha Allah kawai a taƙaice yadda kawai zai fita muku sosai a ya zama basic yanzu kar bayanin su yawaita har a manta ma yake aha yanzu a nan abinda kafin mu wuce abinda aka yi karatu a nan shine taksis wato kaidi bisa sifa in an kira abu aka faɗi wani kaidi to in ba faɗa da kuma in an faɗa an ce a yanta kuyanga kaga in an faɗi nau'inta to sai dole sai irinta in kuma an sake shi a sake kawai to kowanne kawai ana iya yi shi ne abinda kawai muka fahimta a nan sauran bayanai ku yaƙuri sai a wurin in mun shiga nazmin sa din insha Allah ma da fara dawa saboda lokaci um sai yace me na'am wannan kamar ne kan gane kan wannan abin ba na shi ne bane ne yake ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا با قمتك ولا تؤمن ما أنك irin bido da an to ga muhimmin lamari ana wanda na dan tabo shi muna karatu amma ba mu fayyace muku shi ba yace wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi ya halatta ai ai takhassusin qur'ani da qur'ani an gane a yi takasusin ƙur'ani da ƙur'ani ƙur'ani ya yi magana ƙur'anin kuma ya zo ya ware wani abu ya keɓe wani abu ban da shi an gane bayani yanzu kan ko ƙur'ani ne zai magana shi ƙur'anin sai ya zo kuma ya zo ya ce ban da kaza fa ya ware wani abu shine taksisul kitab bil kitabi taksisul kitab bis sunna kuma qur'ani yayi magana sunna yazo ya ce banda kaza ya ware wani abu hadisi ma'aiki yazo ya ware wani abu taksisus sunnati bil kitabi hadisi yayi magana wani aya yazo ya ce banda kaza a ciki ya kai ya cire wani abu a ciki taksisus sunnati bis sunnati sunna ta yi magana wata sunnar ta zo ta ce banda kaza a ciki taksisun nutki bil qiyasi qur'ani ko hadisi a samu qiyasi na malamai ya zo ya taksisin sa duka wa'annan za su yi ko ba za su yi ba aka ce ya juzu ya halarta to mu dawo na farko wa juzu taksisul kitab bil kitabi ya halarta taksisi na littafi da littafi ƙur'ani ya taksisin kansa da kansa kamar yana kamar yaya ku kawo mana Allah ya yi magana sai Allah kuma a wani wuri ya zo ya keɓe ya ce banda kaza misalinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tunkil mushrikatu mushrikatu ta yumin ko wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala wajabatkum Allah ya hana auren mushirka komi ya ta yi imani tukunna komi yadda kai sha'awanta an haramta maka aurenta shi ne za mu ba da misali ne na ƙur'ani inda yake zuwa ya taksisin kansa da kansa to kaga an hana gaba ɗaya mushirka an hana aurenta sai Allah ya zai ce wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an yadda ku auri waɗanda Allah ya ba wa littafi kafin ku an gane bayanin nan kuwa in dai suna da littafi suna cewa su kirista ne ko yahudu ne to an yadda ku aure su tare da Allah ya fi ka sanin fa na wani Umewe? wala take wal mushrikati go ai al kafirat ake nufi kar ku auri mushrikai kafirai kenan go min allazi ai al kafirat misali kenan sai Allah ya zo ya keɓe shi bi ƙaulihi wal musanatu wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum an yadda ku auri ahlul kitabi wanda suke da littafi to kaga anan Allah ya fi ka sani su ma waɗannan suna yin shirki kwarai da gaske mushrikan farkon can su masu bautan dodo ne sun ce Allah su uku Allah su kaza Allah meme ba su ce ma suna wani addini ba su Allah ya ce kar aure su sai ya zo ya ce wal mutane illar zai utul kitabu min kabli amma mun yadda mu auri eh ko auri wanda aka ba wa littafi kafin an Allah fa ya fi mu sanin su ma din suna cewa Yesu dan Allah wane ne ba wai kai zaka ba Allah labari ba balle kai ma gyaran shari'a ya za ku ce za aure su mutanen da ai su din ma mushrikai ne wanda suke cewa Yesu dan Allah kafi Allah sani ne shi dai ba da labari a Qur'aninsa yace aure su shi da ya ce laƙar kafar ladina ƙalu inna Allah huwa almasihu ibn maryama ka ɗauka bai sani bane Allah bai san suna faɗi bane kai ne ka sani wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Allah shi ba mu labari ba suna cewa Isa dan Allah shirka ne ko ba shirka bane Uzairu dan Allah shi ma shirka ne shi din ne kuma yake ma wal musa min lazina utul kitaba min qablikum wai ne ne utul kitaba ba yahudu da nasara ba suna ai wanda aka ba littafi wa qalat al yahudu uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah Allah ya zika sani shi ya baka labari ma kasan suna cewa ƴaƴan Allah ne a'udhu billahi ko kuma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk da kirista yake masu cewa Allah wato abin nan trinity kenan shine inna allaha salisu salasa ɗayan uku ne Allah Allah a'udhu billahi wai Maryam Allah Isa Allah shi ne trinity ne Allah ya kira shi alqur'ani ya fi ka sanin suna amma yace wal musanatu lil ladina utul kitaba mika utul kitaban dai da ya sanin waɗanda ya babu labarin ya yadda ka aure su kasa akwai wanda suke wawantar da hankalin su su cewa to ai su ne ma mushrikai ne suna cewa Allah Allah kafi Allah sani ko kana tunanin bai san in ma da bai faɗa Qur'ani ba bai san gaba za su faɗa ba Allah akwai inda ilimin sa bai je ba in ya faɗi magana ka sallama kawai in kana kiyama kar kai kamar yadda sayyidina Umaru da wani ya zo ya ce masa ya aika da takarda ya amirul mu'minin ina son aure wance ba yahudiya kirista ce sai na umar ce ya rubuta mara fly ya ce karka aure ta sai ya rubuta sai na umaru ina ya ce ina baka shawari sai na umaru ya ce ina baka shawari karka karka yadda ka aure ta ya sake rubuto ta kada ce ya amil mu'mina na yadda bara aure ta bada sharadin amma ya kabari hujja Allah ne ya haramta ko annabi sai na umaru ya sake rubuta takarda exchanging akai tai na takardi a wannan kafiya ya ce Allah bai hana ba annabi bai hana ba to yanzu a duniya akwai wanda ya fi sai na umaru sanin Allah da manzo Allah a mu dai kan nan wane mu ya ce Allah bai hana ba manzo Allah bai hana ba amma ni dalili na idan muka yi ta auren su mu kuma ƴaƴan mu zai aure su shikenan dalilin da ya bayar amma bai ce Allah ya hana ba annabi ya hana a bayan yanzu akwai wasu wanda wuyan su ya kauri har ya suka wuce sayyidina Umar suke suke ture ma fatawar sayyidina Umar wai ai ai babu ma kirista yanzu a duniya kaji ƙarya wai ba kirista waɗannabi isa iya banu tura kadai aka aiko shi banu isra'ila duk wanda yake ci kirista ne ƙarya yake in dai ba ba ture ba yahude bane bai Allah ya ce ya bani Allah ya ce wai kala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum an gane wai su ne Allah ya turo shi zuwa gare su ilaikum su kadai aka kira kaga in baka fada da karatu ba sai ya rufe ma baki ka rasa me za ka fada ka gim eh amma in ka san ka fada da karatu yanzu sai ka sa wato abin nan ka sa kwagiri ka kade shi sai ya fadi saboda sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka garin madina ya samu waɗansu da ake cewa banu nadir banu alƙainuka banu ga sunan dai banu banu ɗin ko banu alƙainuka banu nadir banu ƙuraiza da sauransu larabawa ne suka akwai larabawan da ya samu sun shiga nasaranci sun koma kiristanci sun a madina ya tadda su aka tambayi annabi to ya zamu yi da wa'annan ya rasulullah yace sunnubihim ka sunnati bani isra'ila yadda duk Allah yace ai da banu isra'ila su ma din da suka shiga addinin nasu koyi da su haka hadisi ne ya nuna annabi ya zo ya tadda wa'ansu kiristocin da suka shiga addinin christianity amma kuma ba su ba nasara bane kuma yace ayi musu duk yadda qur'ani yace ayi da nasara ma'ana a ci yankansu in sun yanka a ci abincinsu za ka ba su naka za su baka naka in ji ƙur'ani alayyamu hillar lakum at-tayyibat wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lakum abincin alul kitabi halal a gare ku abincin su halal abunda ake gudu ma yanzu kai tsaye karkace yanka na nasara in yayi kirista kar ya zo wurin yankan ya faɗi wani abu ba Allah kaga da nassin qur'ani amana amma uhilla li ghairi lahi to amma abinda ka ɗauko jalalaini ka gani duk tafsirai za ka ga an ce wa ta'amul ladina utul kitaba abincin al utul kitab alal kitab hil ai da ka ganta ai zaba'ihim yankan su wannan fa malamai ne na duniya su su yudi su mahalli da sauransu haka suka fassara ai zaba'ihim yankan su in kana so ka zo in nuna ma idonka ya gani da idonka ka gani ai zaba'ihim yankansu amma abin da ake gudu kar su yi muna gurbi wani wani sun yanzu sai a hankali kada yanzu ya ce zai yanka ce jesus christ sai ya danna wuka kawai yanka kaga akwai kora shi yasa kawai su din kansu sai suke irin musulmai suna yin kamar saboda samun musulman kasu yi kyaman abu yawanci suna yin haka to tafsisu tafsisu kitab bil kitab kenan qur'ani yayi magana qur'ani kuma zai yayi takhassus da kansa kenan nan ya an yi magana kar a aure mushrika qur'ani ya sake cewa a aure ahlul kitab wal musanat ko min al min alladhina utul kitaba min qablikum ay illu lakum kenan su kam sun halatta wa tafsisul kitab bis sunna akwai inda kuma sunna zai zo yayi taksisin wato qur'ani kamar yaya kenan kamar misali ayan yusi yusikumullahu fi auladikum ko Allah ya muku wasici cikin sha'anin ƴaƴan littakari mithlu hadzilun tayayyan an gane bayani ƴaƴanku yusikumullahu fi auladikum ka gane ƴaƴan duk da ka aifa me yake gwadawa za su gaje ka ko ko haka ne ko ba ka bane ƴaƴan in dai kai ka aife su an gama kai aure ka auri matarka ta sunna ta halal ka zo ka haifi ‘ya'ya Allah su gaje ka haka ayanta ce ko ba haka bane bai ta sai in ka duba sai hadithi ya zo ya takasusi ya cire wasu hadithi sai ya zo ya cire wasu tare da ƙur'ani kam ya gama kakaf duk ‘ya'yan da ka haifa za su gaje ka yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu haddi luntsayayyen kaga ashamil ya hada dukkan ƴaƴan da ka haifa amma abun mamaki kuma har da kafirai kenan ashamil duk har da kafirai ma tunda ƴaƴan ka ne ai Allah ya ce yusikum lahu fi auladikum li zakari mithlu hadhihi al-unsayin su din ba ƴaƴan ka bane in sun in su kafirai ne ƴaƴan ka ne shine wannan magana shamili ne ga ƴaƴa har kafirai amma da aka tashi a cikin hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim sai annabi ya ce la yarithul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim kenan kaga sunna ta zo ta kassase me littafi qur'ani ashe sunna yana khususiya yana kassase abu ya cire wani abu wanda qur'ani bai bai yi bayani bai fada ba ya faɗe shi a sake kaka a wawaice sai sunna ta zo ta ce banda kaza musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi kaga hadisi ne yana cikin sahihai ne diga sai kuma me wa taksisul sunnati bil kitabi ko sannan kuma qur'ani yana zuwa ya kebe wani abu da sunna ta zo da shi yace banda kaza yadda sunnan take ta zo anan ta kebe wani abu ta togace wani abu a cikin abin da qur'ani ya zo da shi bisa umumi ko sai ya zo ya kassase wani abu to haka nan kuma ƙur'ani yakan zo ya kassase abin da ya zo a sunna annabi ya faɗi magana shi ya faɗe ta amma a samu wani wuri a ƙur'anin da ya keɓe wani abu a cikin maganan da annabi kaman hadisin da ya zo a cikin sahihaini annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda ɗayan ku Allah baya karban sallarsa idan ya samu kari sai in yayi alwala tukunna sannan Allah zai karbi sallah da yake wannan ai kowa ya san da haka ko a dai akallan musulmi da ya san wannan Allah bai karban sallar ɗayan ku matukar yayi kai sai dai in yayi alwala tukunna kafin Allah zai karbi sallar da zai to kaga sai aka samu ayan Qur'ani ta kebe wani daga ciki ayan Qur'ani ta keɓe wani daga ciki Allah ya ce wa in kuntum marbe au ala safarin au ja'adun ko au ja'adun minkum min al-gha'iti aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'a menene fatayammamu sa'idan tayyiba sai kai bayanin fam fam sahu wujuhikum wa aydikum aw aydikum min kaga nan ayan nan ta yi ta kassase wani abu na wancan hadisi hadisi ya ce Allah baya karɓar sallan ɗayan matukan ya yi kari sai dai in ya yi alwala to wannan aya kuma da ta tashi ta ce menene farkon ayan ayan taimawa ha wa in kuntum maradai aw ala safari in kun zama baku da lafiya ko kuna kan hanya tafiya aw ja ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗayan ku ma'ana yayi tsuguno aw lamastumun nisa ko kuka shafi mata ma'ana saduwa da iyali walam tajidu ma ba ku samu ruwan wanka ba to fa tayammamu sayidan tayyiba sai ku tayammama da ƙasa mai tsarki wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ku shafa fusakanku sannan ku shafa hannayenku ka duba abun mamaki ai ba kari ba riga ya fi karfin kari wannan mu ajiye sauran ma aula masu min nisa dauke shi saduwa da iyali yanzu wannan ai katon kari ne ba karami ba alhajin kari ne eh mana wanda ya alwala kam tsakani da Allah ya yi bawali ai mai sauki ne akan wanda ya sadu da iyali shi ai ba wai maganar alwala ne ba don ya yi alwala ai wancan kawai ya yi wancan fa don ya yi alwala ya yi sai ya yi wanka wancan alhajin kari ne sunansa to wanda ya yi shi ma shi ɗin kansa ma tukunna an dai shafo an wuce wannan ɗin ma auja adun minkum min alqa'iti ko ɗan ku ma na yi tsuguno ko bayan gari to menene zai faru nan ta fita yamma musa idan ɗayi ba ku yi taimama da ƙasa mai tsarki kawai ku shafa fiska da hannu shi kenan ku yi sallah tare da akwai kari ba kuma annabi ya ce ɗayan ku Allah baya karɓan sallansa in yi kari ya same shi dole sai ya yi alwala to nan ya yi alwala bai yi ba taimama ya kuma ya yi sallah hazali ba wai kari kaɗai ba ma ya yi ila janaba ce ta kama shi amma sai ya yi taimama da wannan janaban ya yi sallah kuma abun mamaki ba janaba ne a jikinsa ba haramun ne mutum mun karanta tun a kawa a halari haramun ne mutum ya yi karatun ƙur'ani in yana da janaba ko illa ayatan aw ayatayn wa nahwaha litta'awuzi ko wa nahwi misali kaga wani abu na masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya halatta da janaba a jikinka ya halatta ko kuma ka ce ka ga wani abu kace hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ga ayan qur'ani ne saboda babin tsare kai ko umrita ka ga wani abu ba matsala to amma a nan da janaban ka yi taimama ka tashi ka karanta fatiha ka baki ɗanta ka yanko kai ko rabin izu ka ga dama ka karanta a sallan da za ka yi ko rabin izo ne ka karanta kuma janaba tare da kai ba haramun ne kuma karanta qur'ani ka shari'an nan babu magana ka sa dan hankalin ka ci shi can baya ake barin sa imani shine a gaba ilimi ya biyo baya sannan hankali yake biyowa daga karshe dan rakiya ne shi inda inda ya sa hankali ya gane a ci gaba da tafiya inda bai gane ba ya ja bakin sa ya kulle ya shiru da ko wurin da ya wuce hankalinsa ya wuce shi shika in ba haka ba mutum ne yanzu nan fa ya alwala ba yanzu nan ba yana alwala ya gama zai tashi zai shiga masallaci kaga kuma ya sake daukan buta yana alwala amma ne ya dai lafiya ko ne kana alwala yanzu kaga ba wani wani sabon salo ne kuma ka samu ya wallahi wancan din ta karye to me ya karya ta me ya bata ta wancan alwalan ai babu ita ita to me ya faru da ita lai an yi hutu ne rihi to in hankali da zai aiki ina rihi na bata gafar ruwan bai bushe ba yana nan inda ka wanke yana wanke hannayen suna wanke gashi ma yana diga bata fiskar yayi ko hannun ko kafafuwan don Allah ina hankali zai samu ya shiga nan ka wanke bayan kyau ba amma ce wai alwala wai ta taɓe babu ita to ina ta je ga ta nan bata bushe ba kuma ga ruwan nan gashi nan kuma kana sake ta zama maganan dan hankali kan kace zaka saka shi babu shi ta tashi ta tashi anan yana bi ana tafiya daidai daidai da an zo irin nan sai ya rude ya kidi mai kawai shikenan magana ka ko ko ba gaba ne to to kaga an bar shi kenan shi ma sai menene
taksisu sunnatu bis sunna sunna ta yi magana wata sunnar ta zo ta keɓe abun ta keɓe ta cire ta ausainin wani abu
shi kuma kamar me ya kamata kuma ku na bada misali
kamar meye sunna ta yi magana sunna ta keɓe ta ce a ai ba banda ba har kaza bane iya kaza ne Hmm? bismillah wa gadde gadde gadde gadde ha na ya asibito eh, ibrahim jam kam siga na a hodi mana hodi mana irin kashi jabo ne to sibito bo ana zaman lafiya a to hodi ko hannu ma wurta mana eh ha to mina sibito ko dai shi ya famtuki da kahun shi amsa lalu ba ke wala ne to wala kuma to shi kenan to ga misali kamar misalin hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim wadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce fi ma sakati sama'ul ushur annabi ya ce duk abinda ruwan sama ya shayar to a raba shi goma a ba da zakkan kashi ɗaya bisa goma ɗin abu inda ruwan sama ne ya shayar da shi to sai a kasa shi goma sai a ba da kashi ɗaya wani hadisi akwai shi yana na a cikin bukari da muslim duka fi ma sakatis sama'ul ushur abinda duk ruwa shayar ɗaya bisa goman sa ake bayar aka zo aka yi tafsisin sa da hadisin da ya zo abinda ya kasa fi ma duna khamsati ausuqin sadaqatun abinda duk ya zama wato kun san babin zakka aiko muna karanta babin zakka a fiko ko kaga wannan ya ce duk abinda ruwan sama ya shayar a cire mai mai ɗaya bisa na goma to kaga nan an bar shi haka yana bude ne ko yaya ma da aka zo aka faɗi wannan sai ya zo daga baya sai ce laisa fi ma duna kamsati ausukin sadakatun in abu bai kai usuki biyar ba to bai kai sadaka zakka ba ko da kuwa ruwan saman ya shayar da shi ma wancan hadisin ya ce dukkan abin da ruwan sama ya shayar da shi a cire ɗaya bisa goma kada komi ka noma kenan inda ruwan sama ya shayarwa da shi baka da abin da kai akai wurin shayarwa to sai ka cire ɗaya bisa goma koya amma wannan hadisin na annabin kuma shi ya zo ya takassusi ya ce a'a fi ma duna kamsata ausukin laisa fi ma duna kamsata aw suqin sadaqatun babu zakka ga abin da ya kasa ausuki biyar wajen suna cewa ko manta adadin dai amma kai wajen ina ji wajen muddu din nan wajen dubu ɗaya ne ko da ɗari biyu ne in ba na manta ba kusan haka dai shi ne ake cira zakka muddun nabi karamin nan ba katon muddun nan ba karamin katon ana kiransa sa'i ne ko to muddun nabi wajen dubu ɗaya da kusan ɗari biyu ne in ba na manta ba ko da yake sai zan muku bayanin sa in na duba amma ya haura dubu ɗaya in an aura in ya ci in ya kai hakan dai muddun nabi a wannan adadin to amfani ya kai zakka shine yake cika wuski biyar din in ya kasa wuski biyar to ba zakka duk da faruwan sama ya shayar da shi ko wanda ka shayar da kanka ba ko da dabbar ka kake ja ko wani injin ka tayar kake shayarwa shi kuma kashi ɗaya bisa ashirin ne ake cire mai zakka in kai noma ya zama kai ka shayar da kanka ba wai wani Allah ba Allah bane ya shayar ko kai ka shayar da kanka ba Allah ya shayar ba ka san ko kai ka shahar din ma in mun ce hakika Allah ne shahar amma dai ai hamataji kam kai ne na kai ka je ka ebo ruwan ko a rijiya kai wane ne ko dokin ka ne ka daure yayi ta tafiya yana tukawa yana tafiya bugan tana fitowa har ta zo ka juye ka sake zurawa ka kora dokin ya ja abun ya tafi ba haka wasu suke jarwa ba wasu garuruwan da ba su da ruwa to sai kuma wa taksisun nutki bil qiyasi to da kebe nutku nutku nutku anan abin da yake nufi shine qur'ani da hadisi shine nutku wa nani bin nutki qaulullahi ta'ala wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam abinda muke nufi da nutku anan fadin Allah da subhanahu wataala da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a keɓe shi da kiyasi kamar yana me kiyasi akwai ijma'i akwai kiyasi ko duk wani kusan suna ɗan kama me shi ne misali annabi yana cewa ummati la tajtami'u ala dalalati al'umma ta bata taru akan kwata duk inda kaga ga majority musulmi sun haɗu akan abu to ba kwata bane jima ta Allah to amma nan gaskiya akwai maganganu akwai maganganu malamai sun kai ruwa rana sosai sai dai kawai in mun zo wannan din zan faɗaɗa muku in Allah ta akwai maganganu da yawa a nan wasu suna ganin a'a gaskiya ba zai ba zai yi haka ba to amma dai anyway we will discuss it insha Allah by God grace duk lokacin da muka zo za mu faɗaɗa in mun zo ibridi mu ɗan ƙara bayanai in mun shiga sullamu sai bayanin kuma ya fi faɗi nan ma a ku samu sabbin bayanai kullum dai abinda muka zo karanta abun ne ɗaya ne amma yanzu sai a expanded sai ya zama advance ko yaushe in Allah ya سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك. لا متاشي كان المجمل ده منين؟